السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
يوم الاثنين شاد يوم رمضان هجرة تقول إعادة أريه دون أربعين دبير بيجودا أشرين دبير جوة مارس ميلادية تقول أشرين دبير za mu ci gaba da sauraron tafsirin alƙur'ani mai girma a zawiyar maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna. Muna cikin jizu Sani a firiya da tafsir na maulanmu sahibul faidati Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu. Shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya. Muna cikin suratul Anfal za mu tashi ayata hudu malam muhammad mubarak zai ja mana baki shehinmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الهدري لنا بهذا المهدر والتعب فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركة مدعزم بركة مدعيوم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون آه. أولئك هم نظام تاشي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق تكون شيء جانب
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون Allah tabaraka wata'ala yana gaya ma'aiki alaihi salatu wassalam cewa ubangijinka Allahu tabaraka wa ta'ala ya fitar da kai daga Madina al-Munawwara zuwa filin daga filin Badar bai fitar da kai da wasa ba bai fitar da kai da karya ba ya fitar da kai ne da gaske kama akarjaka rabbuka min baitika bil kamar yadda ya fito da kai daga garin makka ya kawo ka garin madina ba da wasa ba daga sai ya kawo ka haka nan ya fito da kai daga madina ya kawo ka badar ba da wasa ba wa inna fariqan sai dai cewa waɗansu jama'u minal mu'minina daga sahabbanka wanda suke muminai lakarihuna suna kin haka dai wato kamar yadda muka faɗi tun farko ita wannan sura suratul anfal sura ce wadda take ta sauka akan sha'anin ganimar dukiyar ganimar yakin badar akan haka dukiyar ta sauka shi yakin badar shine farkon yaki da aka fara yi a musulunci a wannan lokaci muminai ba su san dokoki ba ba su san ladubba ba ba su san sharuɗa ba ba su san haƙoƙi ba shi sa kai yanzu ka karanta sai ka rika gani ya za a ce wa annabi kaza ko kai ne a lokacin yadda kaga su yin na haka za ka sun fi ka imani sun fi ka ladabi sun fi ka komai a lokacin ba su san ya za a yi ba ne shi ne ake koya musu yakin badar wato ya faru ne a shekara ta biyu bayan hijira an sani cewa Allah tabaraka wata'ala shi ne wanda yau ma'aiki alaihi salatu wassalam umarni da cewa ya bar garin maka manzo Allah bai bar maka da ra'ayinsa ba a an fitar da shi ne da gaske shi ne kama aka rajaka rabbuka min baitika bil haqqi dan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya fita sai da ya kwalla yana diban kasan maka yana cewa mahaifata an kore ni Allah ce eh kada yi zaka ga aikin ne je ka je ka je ka san Allah ya hukunci ko ba daɗi karba daga baya zaka gane me yake yi kar kai jayayya da shi Annabi yana mamaki inda aka haife ni mahaifar iyaye za a kore ni Allah ce eh ai ba da wasa muka fitar da kai ba je ka je ka annabi alaihi salatu wasallam ya kira sahibinsa shugaban muminan duniya baki daya in ka cire annabawa ala nabiyina alaihi salatu wasallam shine sayyidina abakar siddiq suka fita cikin dare bayan sun fita sun yi hijira to daga baya duk wanda zai hijira bai isa ba sai dai ya yi a ɓoye kuma idan yana da dukiya bai isa tafi da ita ba za ka iske mutum ɗan kasuwa ne attajiri babba amma ya yi hijira ya koma abinci ma sai an bashi amma suka zaɓa Allah akan haka wani yana da mata ko mace ɗaya bai iya tafiya da ita su kafaran makka dama sun shirya dabara cewa duk wanda ya ce zai ba annabi sallallahu alaihi wasallama kar ya taba komai a garin Makka dan duk dukiyar da aka tara wai a Makka aka same ta da ya kar a taba daukan musu dukiyar su sai ya zamanto sun sa dan daba akan hanyoyin da ake wucewa a tayin Madina duk wanda ya tausi a tare shi a caje shi in ya ɗauki dukiya sai a karbi dukiyar in kuma ce da dukiyar zai tafi sai a ce to za a kashe shi a mai da dukiyar sai dai labu daya ko dukiyarsa ko ransa in ya ce ransa sai a ce to je kaje shi kawo dukiya sai a mai da ita maka haka aka sai aka kwace wa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyoyinsu suka koma madina abinci sai an ba su mutanen madina waɗanda suke da mata biyu sai ɗaya sai sahabi ya saki matarsa ɗaya sai aura wa ɗan uwansa abinci kuma an zuba sai a raba sai ka ba ɗan uwan ka rubi ka ɗauki rabi kwatsam ana nan dama ƙuransha suna yin wata tafiya sau biyu a shekara wadda har Allah tabaraka wa ta'ala ya musu gori a kanta li'ilafi quraish ilafihim rihlata shita'i wa sayyi tafiya ɗaya suna tafiya ƙasar Yemen ɗaya kuma suna tafiya ƙasar Sham to wanda suke tafiya zuwa ƙasar Sham bai yiwa sai an bi ta kusa da Madina sai an raba ta Badar sannan a wuce sai Jibril ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen mutanen ka ba sun tattara dukiyoyin sahabban ka sun sa Abu Sufyan sarkin Makka ya jagoranci ayari na fataki kuma sun ji an yi kasuwanci an ci riba sosai manzo Allah ya ce madalla na gode jibrilu sai annabi ya tara sahabbansa alayhi salatu wasallam sai ya ce musu to kunji kunji kunji kunji mutanen nan sun zalunce mu abin da sa muke kawo wannan dan da yawa wasu suna ɗauka yakin badar kawai annabi ne ya dawo madina ya karfi ya ce kawai bari ya je ya karbi mutanen maka bai taɓa zalunci wa ma zalama da haji wala ma na dikan wa ma ja'a bil fahsha madaddar din shi ba dan ta'adda bane addinin sa ba addinin ta'addanci bane sahabban sa kuma ba ɗan ta'adda bane duk abin da kaga yayi wallahi akwai dalili haƙƙin su ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun ji mutanen nan tafiya biyu ita take rike da garin Makka gaba ɗayan ta wannan tafiyar guda biyu rihlatar shita'i wa sayyid zuwa Yemen zuwa Sham saboda haka mu je mu datse hanyar wucewar mu kwace dukiyar mu mu karbe ta a matsayin makofin dukiyar mu da su kwace a Makka sannan bayan mun kwace kuma mun karya kashin gadon bayan kafirci saboda wannan dukiyar da ita suke alfahari suke juyawa kafirci zai ƙasa tsaurin idan mushrikai zai mutu to daga kaga tattalin arzikin su ma mun karya shi inda dama wannan tafiyar ce take kawo musu tattalin arziki a je kasar Yemen a je kasar Sham a shekara sau ɗaya to annabi alaihi salatu wasallam sai ce to mu tare mu karbi kudin mu karbi dukiyar ana wannan tattaunawa sai labari ya fita har Abu Sufyan ya ji saboda mutum ne mai dabara Allah ya bashi hikima sosai Abu Sufyan da ya ji labari sai ya tashi wani mutum ana kiran shi damdamu dan amrul kifari makiri ne mutum ya ce maza ka ruga garin maka ka gaya musu wallahi in suka bari muhammadu ya tare mu aka kwace dukiyar nan kowa sai ya zama matsiyaci to da duk wani gadara da alfahari da ake yi shi ke ya kare muhammadu zai samu ƙarfi sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ke nan to a irin kaidi irin na larabawa in kana so ka tada hankalin balarabi balarabi ya baka dukiya ka je kai fatauci da ita ka dawo da ita don ka tashi dawa ka dawo kunnen dokin ka a yanke ka juya siddi maimakon ka kalli gaban dokin ka kalli baya tashin hankali na ƙarshe ke kawai da gangamu ya zo kusa da garin makka sai yanka kunnen rakumi sai juya siddi kawai sai shiga yana ihu yana ta ihu yana kiran ƙwarai yana kiran su kunji kunji kunji kunji muhammadu kaza ka shi kuma abu sufiyan kamun su ƙurashawa su fito saboda tsabar dabara ya bar ayari ya taho shi kadai ya canza kama yana neman labari ba ku ji ba ku ga waɗansu mutane ba inda yake ce ba ku ga waɗansu mutane ya haka kaza har ya samu ne ya ce masa a ba su ga kowa ba jiya dai sun ga waɗansu mutane sun bi haka sun zo gindin rijiyar badar sun sha ruwa sun ba raƙuma sun mutu ya ce a ina suka ɗaura raƙuma a ina suka ɗaura dawakansu ya faɗa saboda tsabar kaifin basira Abu Sufyan kawai sai tafi wurin da aka tsore da waka sai yana duba kashin da waka yana duba har ya matsa ya matsa sai ga kwallon dabino sai ce mutanen mu ne kaga yadda basira ta tafi yaushe za ka yi tunanin ma ka gane mutanen ku ko ba mai wai sai ya je inda kashin dawakan yake tun da ya san cewa mutanensu mutanen makka abincinsu dabino ne so da dole za a iya samun wannan dabino a cikin takin yana ganin sai ce waɗannan mutanen nan da nan ya maza ya tashi to dama shi tsohon matafiyi ya san hanyoyi sai canza hanya kawai ya canza hanya sai ya bi ta gabar tekun bahar maliya wannan baharul ahmar ko wanda suke cewa red sea sai ya bi ta wurin da ya bi ta wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kun da ya kawo Abu Sufyan zai wannan dabarar ba sannan sai ya kubuta da dukiya ya kubuta da dukiya sai ya aika wa mutanen maka ya ce ba sai kun fito ba ku yi zaman ku kaza kaza kaza kaza sai abu jali ya ce wallahi ba ita ba mu za a yi wa barazana wallahi sai mun je shi zai mutu ne a wurin ya ce ai ba mu ake wa karambani ba to kuma ya manta akwai mafarki da sai da atika ta yi yayin sai na ali karamallahu wajen warjin ana kwana uku za a yakin sai mafarki cewa wani mutum ya zo ya sauka akan dutsen abu kubai yana cewa ya ku mutanen makka ku fita ku je inda za a halaka ku ya ku mutanen makka ku fita ku je inda za a yi ajalin ku ya ku mutanen makka ku fita ku je inda za ku mai da 'ya'yanku marayu matanku su zama gwagware kawai sai ya bar wurin kuma sai koma kan Ka'aba sai ci gaba da wannan magana sai ya dauko katin dutse sai biki kasa da shi sai dutsen ya farwatsi ba gidan da dutsen nan bai shiga ba sai hankalin ta ya tashi da hankalin ta ya tashi shikenan sai ta ba sai ta ba sayyidina al-Abbas labari ta ce masa kaji kaji ruyar da nayi mashallah ta ce mata kaji kaji na yi ruya cewa ga wani mutum ya zo ga abin da ya faɗa daga nan sai shi ibn al-abbas sai ya gaya wa abu sufyan ta sai ya gaya wa abu jahal amr ibn hisham ya gaya masa ya ce kaji kaji abin da Atikatu bintu Abi Talib ta gani maimakon Abu Jahali ya mai da hankalinsa akan wannan mafarki sai ce amma dai ku Banu Hashim lamarin ku yana da ban mamaki namiji a cikin ku ya fito ya ce Allah ya aiko shi ba mu yadda ba yanzu kuma kuna so ku gaya mana mace ma ita ma Allah ya aiko ta ko namiji Muhammad ya zo ya gaya mana Allah ya aiko shi har yanzu ba mu yadda ba yanzu kai ka zo kana so ka ba labari ta Atika binti Abi Talib ita ma wato an aiko ta kenan sai ce ba haka sai ce to bari mu saurari kwana uku idan wani abu bai faru ba za mu rubuta a takardar tarihi duk duniya ba makaryata kamar Banu Hashim kwana uku nan shi ne aka gayyace su suka fita badar shi ne abin da ya faru ya faru to malamai sun yi sabani a cikin saukar wannan sura ko kuma kana iya ce a cikin saukar ayoyi na farko din nan amma dai saukar surar gaba ɗaya shi ne malamai suka yi sabani a kanta akan zantuttuka guda hudu zance na farko abdullahi dan abbas wanda an sani shi ne hibrul umma annabi alaihi salatu wasallam ya dafa kansa ya ce allahumma allimhu tawil to shi sayyidina abbas abdullahi dan abbas yake cewa wato lokacin da aka taru za a yi yakin badar dan badar din sunan rijiya ce badar sunan rijiya ce da take wani fili shi filin larabawa ne suke yin taron kasuwanci duk shekara a filin aka yi yakin duk shekara ana yin kamar kasuwar duniya to a wurin ake yi to shi ne shi Abdullahi dan Abbas ya ce lokacin da aka zo za a yi yakin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai sai ce musu man fa'ala kaza wa kaza fa alaihi kaza wa kaza a wata riwaya man qatala qatilan falahu kaza wa kaza ومن أثر أسيرا فله كذا وكذا in aka zo wurin yakin nan duk wanda ya kashe kafiri zai samu kaza da kaza duk wanda ya kama kafiri ya ɗaure ya kamo shi a matsayin fursunan yaƙi shi ma zai samu kaza wa kaza shikenan sai aka kaso kaso uku masu gadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mayaka masu tara ganimar yaƙi sai Allah ya bada nasara da Allah ya ba da nasara bayan an ƙare yaƙi shi kenan wanda suka tara ganima sai za su wuce da ita sai mayaƙa suka ce a kuyaya za ku tafi mana da kayanmu masu gadin manzan Allah sallallahu alaihi suka ce kayanku kayanmu dai to shine sai wannan aya ta farko ta sauka yas'alunaka anil anfal sabanka suna tambayan ka akan ya za a yi da dukiyar ganimar yaƙi da aka tara sai Allah ce kul ka ce da su al anfaru billahi war rasul dukiyar ganimar yaƙi ta Allah ce da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama dan haka fattaqullaha ku ji tsoron Allah wanda shine mai ba da komai da komai ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ba mai shi da shi tare wa aslihu za ta bainakum ku gyara husumar da take tsakaninku waɗannan suna zargin waɗannan waɗannan suna zargin waɗannan waɗannan suna kyara waɗannan wa aslihu Allah ce ku gyara ku kyautata ɗan uwantaka ku da soyayyar ku da kuke wa juna saboda Allah wa atiu Allah wa rasulahu ku ba Allah da manzansa in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai ne ku na gaskiya ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullah to da ka ku daina shiga gaban Allah da manzonsa ku bari ku yi hukunci ku ji menene hukunci wannan shine zance na biyu na Abdullah dan Abbas sai zance na biyu wanda shine zancen da Muhammad dan Ubaidin ya rawaito daga Sa'ad dan Sa'ad dan Abi Waqqas Sa'adu Allah ya kara mar yadda shi yake ba da labari yace lokacin da muka zo yakin Badar ya aka kashe dan uwana ana kiransa Umairu ni kuma sai Allah ya bani sa'a sai na kashe Sa'id ibn al-As da na kashe shi shi Sa'id ibn al-As dan Umayya ne kowa ya san waye Umayya a garin Makka yana da wata irin takobi ana kiran takobin sa Zalkatifa sai na dauke ta kawai da na dauke ta sai na zo da ita wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raina a ɓaci saboda bakin cikin kashe ɗan uwana da aka da na zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya rasulullah hazihi zilkatiba abhali wannan takobin Sa'ad ibn al-As ko Sa'id ibn al-As dan Umayyatu ya rasulullah ka bani wannan takobin in ci gaba da jihadi da ita sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce masa ni ma ba tawo ba ce. Itrahu fil qabdi je ka jefa wurin da ake tara kayan yaki. Ya ce da annabi ya gaya mun wannan sai na ji wani irin bakin ciki ya kulle ga dan uwana ya mutu. Gashi na samu ganimar da za ta sa in huce bakin ciki da annabi ya ce zai kashe. Ya ce wannan abun ya dame ni kwarai ya ce ina ajiyewa ban wuce da nisa ba ina rabuwa da annabi wannan ayat ta sauka ina wucewa ba jimawa sai aya ta sauka yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul ana faɗin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da ni ta tambaye ni akan takobi a lokacin ba tawa ba ce yanzu Allah ya bani je ka ɗauka. Dan da ka tambaye ni ba kayana ba ne, ba kayana ba ne, kayan Allah ne. To yanzu Allah ya bani da hannunsa, ni kuma na baka da hannuna, izhab fa kusai baka, je ka ɗauki takobinka. A wata riwaya sa'alta ni saifa wa laysa li wa annahu qad tara li fa zahab fa kuzu. ta roƙe ni takobi a lokacin ba ta zama tawa ba amma yanzu ta zama tawa jiya ka ɗauka wannan shi ne zance na biyu kan wannan wannan wannan wannan aya zance na uku shi ne wannan aya ya tsaru na kanil amfal kulil amfalu lillahi war rasul ta sauka ne akan muhajirai da kuma lansawa wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen makka da kuma sahabbansa mutanen madina lokacin da suka yi sabani suka kasu uku waɗannan suna gadin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan suna gumurzun yaƙi waɗannan suna tara ganima to kowa sai ce nashi shine ayi ta sauka ya tsaro na kanil amfan suna tambayanka akan ya za a yi da dukiyar ganimar yaƙi manzo Allah bai bada amsa ba sai Allah ya mallaka masa sai ya ce masa kul al anfalu lillahi war rasul ta ce dukiyar ganimar yaƙi ta Allah ce ya danka ta a hannun ma'aiki ya raba ta da umarninsa daga nan sai annabi ya raba ta daidai da daidai to wannan rabon bai musu daɗi ba ana fahimta ko kun ga farko ai su ciwo dattijai wanda suka yi gadin tantin da manzo Allah sallallahu alaihi yake ciki wanda suke karkashin tuta sun so a ce ganimar tasu ci su kuma shubban samari wanda suka yaki su ma sun so a ce tasu ci sai su kuma masu zuwa an bige kafiri sai zo su shirye kwalkwali silki takobi garkuwa dan akwai kafirin da kan takobinsa kawai zinari ko da garkuwarsa ta zinariya ce sai daga kayan kuɗi ne in aka ɗauke su za a yi ƙarfi to sai suka tara to kowa sai ce nashi ne kowa ya ce nashi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi rabo bayan Allah ya masa umarni sai aka raba daidai da to wannan raban sai ba ta musu rai wasu daga cikinsu wannan zance ikrimatu da bahabu da ibn jurai su suka rawaice shi to zance na hudu shine dalilin saukar ayar su sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da taban yaki irin wannan a cikin musulunci to da da yaki ake irin na maguzanci dan koyar da yaki na natsuwa annabi ne ya koya wa duniya yadda za ka san ba ta'addanci a cikin sha'aninsa ko ɗan kaɗan in za a je yaƙi ka ya yi hudu ba kar a yi yaudara kar a kashe mata kar a kashe yara kar a kashe marasa lafiya sannan kar a ƙone dukiya sannan kar a taɓa bayi ko da manya ne ba yara ba ne in ba sun ɗauki makami ba bawa ko babban in an zo yaƙi ba a kashe shi duka annabi ya koya musu sannan annabi ya ce kuma ku dena in an zo yaƙi ku fata cikin mutum ku cire wani wani abu a cikinsa ko ku yanke hannunsa ko ku yanke masa hanci manzo Allah ce duk ku dena wannan maguzanci ne yace kai idan kuka yi wa mutum rauni ma raunin ya kai rauni kar a ce sai an ƙarasa shi ta ne shaka sallallahu alaihi wa alihi sallam ai an manta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ai shi ba yaki yake yi ba shi shiryawa yake لأن النبي هاشم الدهر magaza bala sadda udwanan saboda haka sai zama ba su san hukuncin yaƙi ba to sai suka kai kukan ya za a yi da dukiyar ganimar yaƙi shin ma wai ya halatta a ci ko bai halatta a ci ba saboda banda musulmi ba waɗanda aka taɓa halatta wa ganimar yaƙi yasa suke tambayan annabi alaihi salatu wassalam yas'alunaka anil anfal ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabbanka suna tambaye ka ya za a yi da ganimar dukiyar ganimar yaki ta badar da aka tara to a ƙarshe sai malamai suka yi sabani mabota ilimi wadan suka ce ma ita wannan ayar an yi nusarta wannan aya an shafe ta waɗansu malamai suka ce a'a lallai wannan aya tabbatacciya ce hukuncinta yana nan yana aiki ma'ana kulin amfalu lillahi war rasul saboda su malaman farko sun ce abin da yasa suka ce mansuka ce ayar an shafe ta ko an soke ta saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa wa'alamu annama ganimtum min shay'in فأن لله خمسه وللرسول to da ka fi ce to wancan yas'alunaka anil anfal qul al anfal lillahi war rasul an shafe ta wannan aya wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lir rasuli ta shafe ta wannan ikrimatu da mujahidu da suddi su suka faɗi wannan waɗansu malamai suka ce har yanzu dai wannan aya sabitatul hukmi hukuncin ta yana nan yadda yake suka ce fassarar shi ne kulil amfalu lillahi wato dukiyar ganimar yaƙi ta Allah ce babu kokonto ba ma dukiyar ba duniya da abin da ke cikin ta duka na Allah ne da lahiran ma duka war rasul kuwa ya ba'u hati mawadi'a allati amarahu Allah bi wajhiha fiha shi annabi alaihi salatu wassalam an masa umarni ne wannan dukiya ya raba ta da umarnin Allah tabaraka ta'ala wannan ibn zaid shine ya faɗi wannan to yana da kyau mu san shi al-anfal an ce suratul anfal ko al-anfal jam'i ne ai na nafal nafal menene nafal al-adiyyah kyauta shi yasa larabawa idan mutum ya zama mai yawan kyauta sun da ce mai naufal naufalu a cikin kakannin annabi akwai naufalu ko eh naufal to daga nan ne al-anfal jam'in naufal jam'in nafal nafalu ma'anar shi al-adiyatu kyauta in balarabe ya cika kyauta sai laraba su rinka ce mai naufal naufal waɗansu suka ce ma'anan nafalu shine az-ziyadatu hari yasa ake kiran sallah ko ibadar da ba ta farilla ba annafilat annafilat kari to daga al'amfal ma'anan shi sauta ko kuma hari wannan shi ne abin da ya faru a cikin wannan jawabi na shi wannan sura suratul anfal yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ko wa adi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah ku ba Allah ku bi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam in kun kasance mu'minai na gaskiya to sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce amma fa kowa akwai aikin da in ya gani zai iya ba da kyautar imani amma mu bari ku ji yadda imani yake a wurin mu innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum mu'min mu'minai a wurin mu kadai dai wanda muka yadda a ce shi mu'mini ne a wurin mu shi ne wanda in aka faɗi Allah sai zuciyarsa ta tsorata sai ta razana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan sai imanin su sai ya karu kaga anan wurin zamu gane oh ashe imani yana karuwa yana raguwa dama imani yana karuwa yana raguwa imani ya kasu uku ne akwai imani irin na mala'iku, akwai imani irin na ammawan musulmi, akwai imani irin na annabawa da manzanni da waliyai. Shi imanin mala'iku ya yake, la ya zidi wa la ya Mala'iku ba abin da zai sa imaninsu ya ragu, ba kuma abin da zai sa ya karu. A tsaye ke imaninsu baya gaba baya baya ba wani abu da za a yi a ce imanin mala'ika ya ragu ba kuma wani abu da za a ce wai imanin mala'ika ya ƙaru yana tsaye kawai sai amma wan musulmi imaninsu yana ƙaruwa da ɗara Allah yawan sallah yawan karatun Qur'ani yawan zikiri yawan salati azumi sadaka zumunci ziyarar bayan Allah da sauransu yana ƙara imani sannan imani yana raguwa ta hanyar shaye-shaye zinace-zinace sace-sace zage-zage taɓe-taɓe shige-shige hange-hange duk wannan yana kawai imani yasa za ka ga mutum yau mumini gobe musulmi in ka dan maza ma ba hankali sai ka ringa dauka yanzu ya musulunta wallahi akwai wanda in ya aikata ba sai ka dauka ma ba musulmi ba amma ba za ka ce mai ba musulmi ba saboda imani ne gaba ya baya gaba yake ne baya ya ki ya maza su kuma annabawa da manzanni da waliyai da masu bin su su imanin su baya raguwa kullum gaba yake kaji bambancin su da mala'iku su mala'iku nasu baya raguwa amma baya karuwa wato mala'ika yadda ka san kera inji na farko ne bai da baba bai da mama bai da ɗa bai da mata baya ci baya sha shi bai da wata bukata Allah kawai to daga shi imani ma ba wani aiki ne ya same shi ba shi ake sun da da aka ba shi yana da limit an riga an zuba daidai kawai daidai wuri to ba zai ragu ba ba zai karu ba ba wani abin da za a ce wai kan imanin mala'ika ya rawa wai ya ragu ko kuma a yi wani abu imanin shekaru a kawai yana nan tsaye cak amma imanin annabawa da manzanni da waliyai shi baya baya kuma baya raguwa amma kullum yana karuwa kullu a ruwa yake a kan wannan ne annabi ke istighfari a ba a kan zunubi ba innahu la yuganu ala qalbi fa astaghfirullah kullu yawmin sattina marra wa fi riwayatin mi'ata marra ai ba wai istighfari bane na zunubi shi ne suka ce innahu gairu anwarin la gairu abyar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sauraka a nan za mu gane cewa ashe imani yana raguwa yana karuwa an gane ko shi ne inna malmu'minuna allazina idza zikra Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun aga mun faɗa wancan zaman da muka yi cewa ayatan ta farko tana faɗin yadda imani yake ko yadda imani yake menene Allah tabaraka ta'ala ce fattaqullah wa aslihu zata bainakum wa atiullah wa rasulahu wannan shine kishi tsoron Allah sannan sulhu yana daga alamar imani da tsoron Allah kaga mutum bai hada fitina sai dai ya gyara amma kaga mutum ya dauki magana wannan ya kai ce da rabu da shi kai duk da awar da zai dan da'awa a baki ba wuya da'awa a baki sai ce shi musulmi shi mumini shi dan dari shi dan faila faila ma ya kai karshe amma ya hada wata wutar ko dai zala ba zai hada ba wallahi ma amma kuma haka din yana jin cewa shi wani ne to da ka mu tsaya mu lura da maganar da kyau fattaqullah wa aslihu zata bainakum wa atiullah wa rasulahu in kuntum mu'minin to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce amma bari ku إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون تكيفي نوع كنا بيار كنوا بيار كوشدا تكيفي بيار الخوف من الله كيلي فرقو الخوف ها من الله نبي الزيادة في الإيمان الزيادة في الإيمان نفرق صورا الله na biyu karuwar imani in ka ji imanin ka bai karuwa ba mumini bane kai alamar imani shine kullum imanin ka dinga karuwa amma in imani yana baya za ka dawo musulmi ordinary baka sani na biyu ke na uku shine at-tawakkul ala Allah dogaro da Allah wal itimadu alayhi ya zama ko da yaushe bawa ina mai dogaro da Allah wannan alkhawfu min Allah shine innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum ziyadatul iman shine wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wannan at-tawakkul ala Allah wa ala rabbihim yatawakkalun uku kenan ko bi iqamatu dinillah الخوف من الله الزيادة في الإيمان التوكل على الله sannan iqamatu dinillah sai da addinin Allah shine Allah tabaraka ta'ala yake faɗi allazina yuqimuna salata allazina yuqimuna salata dan as-salatu imadud din salatu imadud din ba wani matsayi da mutum zai kai ya daina sallah annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli sai shehu ya ce musalli kama kana nabi musalliyan nasu kaza na kahu sabila su mai dai sai na karshe shi al-infaqu ala ibadillah tufofin mu'minai guda biyar sun cika cip cip cip al-khawfu min Allah الزيادة في الإيمان التوكل على الله إقامة دين الله هو الإنفاق على عباد الله إن شاء الله شيء أولئك هم المؤمنون حقا waɗannan ɗin nan masu sifofin nan guda biyar su ne muminai na gaskiya don haka lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji maɗaukaka a wurin ubangijinsu wa mafiratun da samun gafara wa rizqun da arziki karimin wanda ke mai girma to yan uwa idan muka yi tunani muka zauna muka lura da kyau muka saurari me Allah yake faɗa a cikin wannan aya dan ka san ka ji abu kawai ka wuce daban mu zauna mu tunani mu lura wai me Allah yake nufi a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta da suka gabata me yake nufi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatun imanin da nan za mu gane cewa lallai imani yana karuwa kuma imani yana raguwa shi ne a yau Allah tabaraka wa ta'ala da ke gaya wa ma'aiki sallallahu sallama kama akhrajaka rabbuka wato sahabbanka muminai ba su so ka fito daga Madina domin yaƙi ba. Don mun gaya muku cewa lokacin da labari ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ayarin fataken Makka dauke da dukiya. Dukiyar nan miliyoyin kuɗi ne, amma mutum arba'in suke gadinta. haka jibril ya gaya ma'aikin sallallahu sun taho da dukiya mai nauyi amma sojojin da suke kula da dukiyar talatin da biyar ne zuwa arba'in yau za Allah sallallahu alaihi ce wannan furta ce sakida wata dama shi muka samu sau ka bari mu je mu daɗe hanya kamun su zo abu su ya samu labari ya canza hanya su ko mutanen makka labari ya kai sun fito da sojoji su fito shi kuma annabi sun fito su ɗari uku da sha uku adadin ashabul kafi kaga a da su ɗari uku da sha uku za su tara mutum arba'in ko ba haka ba to yanzu an canza an turo mutum dubu za su faɗa da mutum ɗari uku da sha uku to sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya tara sahabbansa sai ya zauna da su sai ya ce mutu to ku sani fa abu sufiyan ya wuce mutanen makka kuma sun fito to da yanzu za mu fita me shawarar ku mu bi abu sufyan mu tare shi mu kwace dukiya ko kuma mu tinkari kafiran makka yaki da su sai sabai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli su da dai inda dukiyar take dai wallahi dama komai nawa ya kare wallahi wallahi shaguna na bakwai kuma ce shaguna na goma kuma ce ina da dukiya ga tumakai duk sun kwace a rasulullahi shi ya kamata a ji duk wanda aka tambaya sai ya kawo cewa kar a yi yaki sai zan ba sa son yaki har sai da annabi ma bai ji daɗi ba suka fito iri-iri suka nuna cewa su ba ba sa su shi kenan sai wannan aya sai ta sauka kama akhar zaka rabbuka min baitika bil haqqi ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kada ka damu kamar yadda ubangijinka ya fito da kai daga garin makka da gaskiya ya kawo ka garin madina da gaskiya to haka nan yanzu ma ya fito da kai daga madina da gaskiya zai kai ka badar kuma za a yi daga kuma da gaskiya kuma za ka yi nasara wa inna fariqan sai dai cewa waɗansu jama'a minal mu'minina daga cikin mu'minai da karihuna wallahi ba sa so suna kin ba wai suna kin umarnin Allah bane fa alura alura da kyautar mutum ya je rena wani sahabi suna ya ce wa'annan fariqan minal mu'minina la karihu abin da ya faru da yawan su ko takalmin sa ba su da shi wallahi kuma doki biyu wanda suke kan abin hawa mutum uku ne gaba ɗaya su kuma waɗancan su dubu su wannan ɗari uku da sha uku waɗancan su dubu kuma kullum raƙumi ɗari ake yanka da kullum ana yanka raƙumi goma wani lokaci tara dan annabi alaihi salatu wassalam yadda Abu Sufyan yayi amfani da basira sai annabi yayi amfani da basira da ta shi shi ya ji ya duba kashin raƙuma ya samu kwallon da biyu ce tuna nan mu canza hanya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai tura sayyidina Ali da waɗansu daga cikin sahabbai ce aje a duba a nemo rahoto sai aka je aka samu waɗansu daga cikin yaran Quraysh sun zo ɗiban ruwa ce sun su Abu Jahil har sun iso sun yi sansani dan dama Abu Jahil ya ce ai sai an zo sai an zo an sha giya an so kira kuma an yi kiɗa mata sun yi rawa larabawa sun ji labari cewa su fa karfin su ya kai da aka kamo waɗannan yara guda biyu masu ɗiban ruwa manzo Allah yana sallah lokaci to sai sabai suna tambayar su ko yaran waye sai suka ce mu yaran Qurayshawa ne mutanen Makka suna nan bayan tudun nan sun yi sansani sai safai suna dukan su saboda ba sa so ce su yaran ƙwarar shawa ne suna so ce su yaran abu sufiyan ne saboda su so suke a tafi abu sufiyan a kwace dukiya ba a yaki ba shi kuma annabi yana sallah in suka dafi yaran yaran ce mu yaran abu sufiyan ne mu yaran abu sufiyan ne ya kyale su yau kuwa kaji ku dama yaran shi can kuma in yara suka nan ce mu an aiko mu ne mu ɗibi ruwa Quraisha suna nan bayan tudun nan sai a fara dukan zai ce wuyar sai annabi ya idar da tana sai ce ku zo ku zo ku kyale su sai ce in yara sun faɗi gaskiya ku dake su in suka yi ƙarya sai ku yi murna ku zo ku gaya mu su nawa ne sai suka ce suna da yawa ba mu san su nawa ba ne sai annabi ya amfani da kwakwalwa sai ce raƙumi nawa ake so kewa sai suka ce wani lokaci tara wani lokaci goma sai ce su dubu ne ko ɗari tara da wani abu sallallahu alaihi wasallam yace su dubu ne ko kuma ɗari tara da wani abu sai ce to ya kyau ku suwa suka ce mu an aiko mu ne mu ɗebo ruwa kaza kaza kaza kaza na bai sallafe su sai ce to kun ga waɗannan mutanen sun iso saboda ku ku ba da shawara me za a yi sai kowa dai baya so har sai na baka ya tashi da shi da sai na umar suka ce ya rasulullah magana yana tana hannunka kawai yanzu abin da kace shi za mu kawai ba wani maganar shawara mu kai nake bi kawai ka faɗi abin da kake so annabi ce na ji a bani shawara shi annabi sai yake mutanen madina su magana to da sanda zai dawo madina an yi alkawari za su kare shi in yana madina amma ba alkawari ba in ya fita daga madina za su kare shi saboda ka kar a saba musu alkawari shi ne hikima to shi ne a nan shehu radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi an yace hadhihi al-ayat kaga wannan aya nazalat fi gazwati badr al-kubra ta sauka ne kan yakin badar babba kar kana khairan lahu hakika yakin ya zame musu alkhairi alhali da ba ta so kazalika aidan to haka nan shi ma raban gadan zai zame musu alkhairi duk da ba ta so a raba daidai amma zai zame musu alkhairi وذلك شو تكاغا يد أبن يفارو أن أبا سفيان شوى أبو سفيان كركم مكة كافية مسلمتا قدمة إيري يازودا آير فتاك من الشام دقا قصى الشام دقا قصى الشام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان النبي يفتد شيء صحابانسا ليغنم مهادن سقاتي تا تزني مسلم مقفن دوكيه سداك قاتي أمكة fa'alimat ƙuraish kamun ka ankara ƙuraishawa sun samu labari bisa an kana da wani abu na sirri karka yi saurin faɗa in kana so ka yi wani abu kana so ka yi nasara to karka gaya kowa sai abin ya fara kankama in ba haka ba daga tattaunawa magana za ta kamun ku kai inda kuke son zuwa an tare ku ta ga yanzu daga yin maganar cewa har labari ya kai har abu sufyan ya aika har mutanen makka sun fito ballantana ma yanzu da ake da waya da fa bawa ya maki amma har abin da ya faru ya faru fakar jan nabi sallallahu alaihi wasallam a sabi ya gina muha fa alimat quraish fakar ja abu jahal sai abu jahal ya fito wa muqatilu makkata da sojojin mayakin makka ne zuku anha domin su ba wa dukiyar su kariya wa humun nadiru sune ayarin wato ayari na mayaka al'iru ayari na fataki shi ne iru nafiru ayari na mayaƙa an gane ko in ka ji an ce iru to ana maganan raƙuma dawakai da jakuna da suka ɗauko kayan abinci da dukiya niki-niki shi ake kira iru dawakai raƙuma da jakuna da suka ɗauko takubba da masu da kibiyoyi da sojoji da fulaku su ake kira iyo su ake kira nafiru shi ne ya ce liya zubu anha wa humun nafiru su ne ayari na mayaka wa aka za abu su biyan bil'iri shi kuma abu su biyan shi ya tafi da ayarin fataki wanda suke ɗauke da dukiya na ƙurashawa shi ya bi da su ɗari kattahili bakin gabar tekun bahar maliya saboda tsabar sanin hanya fi raba ba a san cewa zai bi wannan hanyar ba shi kawai ya bi da su fana jad sai ayari na fataki suka kubuta faƙila da abu jahal sai aka ce abu jahal irji kai ma ka koma inda dai dukiya ta kubuta fa'a ba sun ce wallahi bai yadda ba sai an ji wasara ila badrin sai an je filin da aka yi yakin badar an yi gumurzu yaro ya san babba in ba a je ba har yanzu yaro ba zai san waye babba ba to da ka je a ce manya ne za su zama yara kuma ya manta wancan mafarkin da atika ta yi da ya tuna mafarkin da bai fito ba shikenan wasara ila badrin yazo filin badar fa shawara sallallahu alaihi wasallam ashabahu sai annabi alaihi salatu wasallam ya shawara da sahabbansa wa kale ce da su inna Allah wa'adani ihda ta'ifatay kun san farko na ga muku cewa da ayar fataken Qurayshawa da dukiyar mu a hannunsu sannan soja talatin da biyar ne zuwa arba'in suke gadinta sauraka mu fita mu je mu daɗe hanya mu kwace mu karye tattalin arzikinsu mu samu ƙarfi mu ma to yanzu lamarin ya canza Allah ya aiko min da sako in zaɓi ɗayan biyu shi ne in duk ɗa'i fatai ko dai iru ko na firu ko ayarin fatake masu ɗauke da dukiya ko ayarin fatake ko ayarin sojoji masu ɗauke da makamai wanne zamu annabi ya tambayi sahabban fawafaquhu ala qitalin nafir to sai suka dace suka goya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya a bisa cewa a a sai suka suka dace suka hada baki a bisa cewa a yaki Abu Sufyan aje a yake shi wa kariha ba'dukum sai suka ce a fita aje a yaki sojojin Makka da suka fito ayarin sojoji an gane ko an san ayarin guda biyu ne ayarin fataki wanda suka dauko dukiya da ayarin sojoji wanda suka dauko makamai sai annabi ya ce wanne za a yi sai suka ce abu masu dukiya a karɓi dukiya sai waɗansu suka ce a abu waɗannan sojojin a yi faɗa da su in aka yi faɗa da sojoji aka yi nasara to har dukiyar ma za a karɓe ta wakare ha ba'dhum zalika waɗansu sai suka ci wannan kai waqalu sai suka ce lam nasta'idda lahu mu ba mu shirya wa yaki ba كما قال تعالى كما يرد الله تبارك وتعالى يفدا هذه غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة خرجت إير قريش كاغا نان شيني متيا شيني شويتي تو wannan shine yakin badar wanda aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rabbi ya rabbi ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahad ya barru ya wutru يا عين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا يناله نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله